على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أموا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله na masu farin ciki da murna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kama wannan rana mai albarka wacce muka taru don hatama ta karatu da muka fara tsawon kwana uku na maulidin shugabanmu maulanmu shehu ahmadu tijjani radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda muka sanar da yan uwa waɗansu cewar za mu zauna wannan maulidi har tsawon kwana uku kuma gashi alhamdulillahi mun zauna a waɗannan ranuka litinin talata laraba yau kenan saboda haka muna yi wa sauran 'yan uwa wanda suka zo mune musu barka da zuwa kamar duk da ba ya da gayyata muka yi ba sai dai wanda suka san ana yi suka riƙe ranar to shine suka zo wallahi alhamdu kamar akwai mutanen ɗan jaba wanda suka zo daga jihar kaduna kenan wajen jos to su ma sun halarci wannan maulidi mai albarka da kuma abubuwa na hidindimu da suka zo mana da shi da kuma mutanen wato ainihin gora su ma sun zo suna da yawa a wannan guri mai albarka da mutanen rano da kuma mutanen mina jihar naija muna nan tare da su a cikin wannan taro mai albarka da kuma na gombe su ma suna nan wani mutum biyu ne wani ko mutum ɗaya wanda suka zo mana wannan taro mai albarka da kuma sauran yan wasu garuruwa da ƙauyuka wanda kusan duk wanda suke gabanmu nan duk baki ne kusan duk baki ne suke gabanmu da kuma sauran unguwanni da suka zo daga cikin wannan gari namu mai albarka to falillahi alhamdu wannan maulidi na shehu tijjani radiyallahu ta'ala an fara gabatar da shi a wannan gida na shekanu sallau gida mai albarka halifa malam yahaya shi ne ya fara wannan maulidi tsawon shekara 25 a bayan can da aka karanta to daga nan bayan nan kuma malam bashir shi ma ya karba yana yi da yanzu dai kuma ga lamarin ya da wajenmu sau da haka ba a so in aka fara aikin alhairi ya tsaya ba a so ya tsaya aikin alheri an fara shi haka ake daurewa yadda maulidi ya zo haka za a yi yadda rayuwa ta zo haka za a tafi bai kamata a ce ba yi ba sau da haka shi sa muka karbi wannan maulidi maulidi kuma na wa shigo ala shigo nan ya jingina da nan maulidi na maulamu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu shi kuma wanda muka fara shi a wannan guri mai albarka shine daga nan muna yi kuma tafiya ta tafi har zuwa wannan lokaci muna yi da rana kamar da muka faɗa sannan mun da da shi muna yi da daddare kuma zuwa yanzu shi ne wanda wannan shekara wacce ta gabata shi ne muka karanta maulidi a nan na shehu ibrahim na shekara talatin ba ɗaya shekara talatin ba ɗaya kamar da na faɗa muku shi ɗan uwa da yake taimaka wanda yake jan baki shi malam ibrahim yas ranar sunansa ranar na fara yin maulidin nan ran da ake sunansa rannan na fara maulidin shi ibrahim to gashi kuma tafiya yanzu shi wanda aka yi sunan kuma shi yake jan baki idan ana yi eh shekararsa talatin yanzu ba daya shi kuma maulidin shehu wanda za mu yi wata rajab mai zuwa insha Allah ta'ala ya zama na talatin kenan don Allah ya da albarkar manzala za mu haɗe abubuwan da bukukuwa iri-iri wanda za a yi maulidin shehu abubuwa sun zo mana da yawa ga maulidin shehu da za mu yi bikin shekara talatin a wannan guri kuma za mu haɗe da maulidin da muke na annabi sallallahu alaihi sallama sannan kuma ga maulidin shehu na ƙasa shi ma a kano za a yi da lokaci ɗaya za mu haɗe su gaba ki ɗaya duka za a yi kamar sati biyu ana ta bukukuwan da abubuwan da ake irin su da la'ilu da ishiriniya da su diwali da waɗansu abubuwan ma za mu ƙaro da a sa ciki don farin ciki da zuwan maulamu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala kuma manzo Allah sallallahu alaihi a wannan lokuta da sauran bukukuwa wanda albarkar manzo Allah sallallahu alaihi za a yi a wannan lokaci akwai ma yan uwa da yawa wanda suna tsammanin bukukuwan yayansu in ya zo daidai da lokacin sun ce za su kara ko su baya duk a haɗe shi a wannan lokaci a huta gaba ɗaya yadda dai kuma Allah ya yi to saboda haka muna sanar da yan uwa zuwa wannan lokaci insha Allah za mu gabatar wannan shi kuma maulidi da muke na shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu to wannan ba za mu ce ga iya da aka yi batun da daga baya ne aka dauka ake gabatarwa saboda haka za mu fara wannan karatu za a rera kasida wato ainihin ta anaya ko da baiti ishirin ce don koyi da wanda ya kafa maulidin asali shehu sani kafanga shi ya fara maulidin shehu tijjani a najeriya gaba daya shi ya fara yi kuma ya littafi gayatul amani wanda shi za mu karanta littafin da shi ibrahim ya kalla ya ce wannan littafi yana da tarihi babu littafin tarihin shehu tijjani a duniya kamar gayatul amani saboda ya ɗauko a cikin littattafai wajen guda arba'in da wani abu ya har hada ko saba'in ma da wani abu da ake faɗe ya dan zuzzunto wani abu ne da ya zuzzuba a ciki kuma ya tashin littafin wanda daga kawala amma suna turuwa su ce a zuwa karba kamar mir'atu shibban ne wanda shi usani kafin ga yi littafin mir'atu shibban shi wanda shi ibrahim ya kalla ya ce wannan littafin yana kawatar da ni in kana so ka ji tsantsar ma'arfa tsantsar ma'arfa hakika madaranta to ka duba littafin eh mun ka baka duba ba za ka gane ba sai ka duba a nan za ka gani ce man tijani wani sukuwa da ya ranka yana yaban shehu sadika banka ya ranka ya masa baitutaka a ciki duk sun har hada wannan littafi sunansa mir'atul haqqi kaga tun daga sunan ma kai ka san ba karamin aiki bane to ma ce mir'atul haqqi mudubin Allah kenan in ka kalli littafin to shi kenan mir'atul haqqi ko mir'atul haqqi mudubin ka kalle shi manzo Allah kenan Allah hakku annabi hakku gaskiya hakku alqur'ani dole littafin ya tara babu lokuta shehu sani kafin ga yin littattafai ba lokaci waɗansu kuma ba a bubbuga su ba kamar da na gaya muku saboda wani in baka fito da littafi ko ka ja ba ka ce wani ya yi littafi akan kaza to ina yi ka yi littafin muji eh ya sa mimiya ta ce ma tijani zangon bare bari duk yadda za a yi littafin a danne shi a ina ya fice an yadda za a yi littafin a danne shi ko a canja ko a ce ba na ma tijanin ba ne ba yadda za a ya riga ya bazu a hannun jama'a kuma ya faɗa da baitukan da ya nuna nasa ne littafin yanzu yaya don ka shiga kuma kana duba diwanin shehu sani kafin ga irin maganganun wannan na sheman tijjanin wanda kake ci kai abun kai abun kuso abubuwa duk su ne a cikin littafin shehu sani kafin ga a ciki akwai abubuwa da yawa ya ce ma ya ce wato ai ya ce kai asara ta tabbata ga wanda bai samu shehu ibrahim ba da ya faɗa a ciki ya faɗi irin abubuwa na shehu da yawa suna nan da yawa to babu lokaci da za a karanta wayannan sai dai wani lokacin wani abu na nan tsantsanto kuma sai a zo a yi bayani a kai Allah zai saka musu da alhairi da irin abubuwan da suke na alhairi zo da haka yanzu za mu rera baiti 20 sai ko mu koma littafin gayatul amani abinda muka samu tun da dare ya riga ya yi jalaloli ne dama maulidin shehu tijjani yana da jalala sai an daure ba kamar na shehu ibrahim bane shi maulidin shehu ibrahim akwai jamala akwai kamala yanzu zaka ga komai yana ta abu saboda halara ce ta manzo Allah shi ko shehu tijani halara ce ta Allah isa din mara kunya zaka ji baya taba shi eh baya taba shi saboda yanzu ne ba sai an jima to shi yasa watan sai zo a watan safar kowa ko ya san watan safar ya san tauraron da yake fita to wannan shi ne to shi yasa da yawa aka samu jalalu irin wannan bututun guda goma ya fasa duk sun mutu gaba daya za ku tazu an fara da guda biyu sun kone shekaran jiya an zo an gwada guda hudu a nan sama sun kone kuma ba duk abin da za a duba mai kona sun babu sannan aka kuma sa hudu da su suka kuma kone guda takwas wannan su ne guda biyu don su ma sun kone yayi daidai ko kuma sun zauna yayi daidai duka mu dai muradi zauna dan shehu tijani mun taba ma zama a nan muna maulidi shehu tijani mu kuma ce ba injin lasifika da ya kone ya kama da wuta na yana ta hayaki wuta tun daga nan har gidan mu duk sai ta kone gaba daya kuma ba fa za a daina ba haka za a yi kai har mu koma zuwa ga shehu tijjani kuma sayyidul wujudi da shehu ibrahim da allah Allah ya salli ala ربنا صل جلاج ولا جلا أسرارك المستقيم وعلى كيف تصموا صموك الأولياء وانتهاء الأولى لديك ابتداء كيف تصبو صبوك الأولياء وانتهاء الأولى لديك الصفة سموس وكالأولياء وانتحار الأولى ليك ابتداء كبدت سموس كالأولياء وانتهاء الأولى لديك ابتداء وأفاد الإمام من كل علم واستفادت بذكره الأنباء كيف تصم صمود الأولياء وانتهاء الأولى لديك ابتداء رب إن العداء أتاك وآلاؤك فضل وحفظه من تشاء كيف تصم صمود الأولياء وانتهاء الأولى لديك ابتداء وبمثل النال اجتماعا بشيك سعدت من مقامه الأنحاء كيف تصم صمود الأولياء وانتهاء الأولى لديك ابتداء بشروا شيخنا بشائر كبرى ذكرتها أئمة أصدقاء كبدت سموس كالأولياء وانتهاء الأولى لديك ابتداء وكأن الإمام في وسط قوم وكأن الإمام في وسط القوم مقام الكليل أو إلياء كيف تصوص كالأولياء وانتهاء الغلال ذيك ابتداء يسأل الحج والمناسك كيما ينتمي القصد أو يئيب الثواب كيف تصوص كالأولياء وانتهاء الغلال ذيك ابتداء وتلاقى في مكة بإمام دعمه الخير والمقام اكتفاء كيف تصوص كالأولياء وانتهاء الغلال ذيك ابتداء ثم عم النبي خير البرايا من تباهت بمريه الشعراء كيف تصوص كالأولياء وانتهاء الغلال ذيك ابتداء ولدى أيبة التقى بإمام وأبى الشيخ أن يطول الثواب كيف تصوص كالأولياء وانتهاء الغلال ذيك ابتداء بشر الشيخ بالمقام المجلي في ثلاث الأيام وهو ارتكاء كيف تصنو صنوع الأولياء وأنها الغلال بكبداه والإمام التجاري أحمد قطب وفقت في أبواله
كيف العظماء تصنو صنوع الأولياء وأنها الغلال بكبداه أمره من فضائل ذكرتها أهل سلك أئمة كيف كبراء تصنو صنوع الأولياء وأنها الغلال بكبداه حمد آل الأنام بالغيث حتى جولت من دعائه البيضاء كيف تصنو صنوع الأولياء وأنها الغلال بكبداه وترى وابل الحياة كيف يحمي بمياه ذات بها الصحراء كيف تصنو صنوع الأولياء وأنها الغلال بكبداه وتراه كم آهة قد شفاها لم سكف منها أتاها الشفاء كيف تصمت كالأولياء وأنتهاء الولاد لكبتداه وفيات قد دويت لأمام زادها من دعائه الانطواء كيف تصمت كالأولياء وأنتهاء الولاد لكبتداه كم أجاب المصاب منه دعاء عجزت عن علاجه البصراء كيف تصمت كالأولياء وأنتهاء الولاد لكبتداه كم صريك عغاس ساعة خدم عظم الحول فيه والابتلاء كيف تصمت كالأولياء وأنتهاء الولاد لكبتداه واتباع الرسول يعتاد دوما حبذا الشعب حبذا الاقتداء كيف تصمت كالأولياء وأنتهاء الولاد لكبتداه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحج بالحق ولا إلى ذلك المستقيم ولا آله قدر بالله الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين